العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na ruhilatul qulub za mu tashi a zafi na 123 azabul qabri azabul qabri wa nabi wa ma za ba'da al-khatim an barad bin azib radiyallahu anhu qala خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا حوله وقعنا على رؤوسنا الطير وفي يده عود يمكث في الأرض فجعل ينظر إلى السماء وينظر إلى الأرض وجعل يرفع بصره ويخرجه وثلاثة فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة ثم قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ثلاثة ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في ابتداء من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء ذي الوجوه كأن وجوههم الشمس معه كفن من أكفان الجنة وهنود من هنود الجنة حتى يجلس منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة اللهم اجعلنا منه وفي رواية المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله والرضوان قال فتخرج تسيل كما كما تسيل الكسرة من السقاء فيأخذها وفي رواية حتى إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء وفتحت له أبواب السماء ليس من أهل الباب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه من قبله فإذا أخذها لن يدعها في يده طرفة عين حتى يأخذها حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحدود وذلك قوله تعالى توفته رسلنا وهم لا يفرجون ويخرج منها كأطيب نفعة نفعة مسك وجدت على وجه الأرض قال فيسعدون بها فلا يمرون يعني بها على ملئ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب فيقولون فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونها يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهم فيشيعه من كل من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي به إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون فيكتب كتابه في عليين ثم يقال عيدوه إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى قال فيرد إلى الأرض وتعاد روحه في جسده mala ya ce azabar kabari da ni'imarsa Allah ka tsare mu da azabar kabari Allah kuma ka sa za mu samu ni'ima a cikin kabari yace menene bayan yayi maganan nuna cikawa yace to bayan an cika da shekkan cikawa yace bayan an cika sai kuma me ya rage to shine sai ka wannan hadisi na barra dan azi yace an samu hadisi daga barra dan azi yadda Allah ta kara tabbata a gare shi yace wata rana mun tafi kai gawa an yi rasuwa a madina wani mutum daga cikin mutanen madina ya rasu to wanda suka kai gawa shi har da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace lokacin da muka je makabarta sai muka samu ba a gana ba a gama tonon rami da haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna yana fuskantar al-qibla da haka kaga sunna kenan idan aka je makabarta ba a gana tonon rami ba zama ake eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zauna yana fuskantar al-qibla mu ma sai muka ga ya zauna sai muka zo muka zauna kusa da shi yace muka zauna muka yi shiru kai ka ce an dora mana tsuntsaye akan mu ne an ce kar mu yi motsi za su tashi kowa yi kudi shiru muna kallon annabi sallallahu alaihi wasallam a hannunsa akwai wata yar sanda garama mazala sai yana taba kasa da ita sai ya taba kasa da ita ya karci kasa da ita sai ka ga ya daga kai shi sama sai kuma ya sunkuya sai ya daga kai ya daga ganin shi sama sai ya shirko sai dai haka wajen su uku buɗan bakin shi sai ya ce ku nemi tsarin Allah daga azabar gabas ya faɗa haka har su uku ku nemi tsarin Allah daga azabar gabas ya faɗa su biyu ko su uku sai maza Allah ya addu'a ya ce Allah ina neman tsarin ka daga azabar gabas Allah muna neman tsarin ka daga azabar gabas maza Allah sai da ya faɗa su uku sai kuma ya ce wa sahabbai ya ce kun ga shi bawa mumini idan ranar barinsa duniya ta yi yanzu ranar zai je lahira ta fi kawo mala'iku Allah ya saukar da mala'iku wasu fararen mala'iku fuskokin su farare masu kan gari ya ci ka kashe fuskar kamar rana za su zo da likafani daga cikin likafanin aljanna da turare daga cikin turaren aljanna sai su zauna za su yi la'ayi yana kallon su ya sa za ka ga mutum ba ruwansu da ku ku kuna ta damu sa yaya jiki ko kallon ku baya ya so mu kallon mala'iku kuma da haka za su yi la'ayi tsawon ganin idansa sa'annan sai mala'ikan mutuwa ya zo sai zauna daidai kansa shi da kai shi zai ce ya ce wannan rai wato kyakkyawa ba ce wannan ce rai ta gari Allah ya sa a gaya mana haka a wata ruwa ya sai ce ya ce wannan rai ne tsatsiya fito ki fita zuwa wajen gafara da ubangiji ki da yarda Allah wato ki tafi wajen Allah da haka da ran da kai shi zai kama hanya ya fito da kwaman na mala'ika maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake sai ya fito inda ka san ana zare yanda ka san ana zare gashi a cikin man shanu kasan dai yi mawuya ko? na? gashi a cikin man shanu da karare in kaga gashi na wanda ya zaskare a ciki aka ce ka zaro ta haka ran zai yana fitowa sai kawai su ɗauke shi a wata ruwa ya ce sai ran nashi ya fito yana fitowa sai mala'iku su yi ta masa addu'a babu wasu mala'iku da za a wuce da ran sai sun masa addu'a a sama suke ko a ƙasa kowane mala'ika kuma a bubbuɗe masa kofar sama babu wasu mutane da suke sama in an zo wuce da rai ki face ba su fatan a cikin masa rakiya sun mara rakiya duk wanda aka wuce da su aka wuce da ran shi sai su yi ta masa addu'a suna ta masa addu'a da haka mala'ikun ma ba za su sanya shi a hannun rinsa ba zai shiga hannunsu ba sai zai sanya shi a cikin wannan abin da suka kawo na aljanna sai su ɗauki shi sanya shi a cikin wannan littafani a cikin wannan turaren wannan shine faɗin Allah madaukakin sarki yace sai manzanninmu su ne manzannin Allah ya ce sai su ɗauki rayukansu ba ka wato ƙasƙautawa sa'annan sai a fitar da rai yana nutsan shi babu wani albiski a duniya wanda ya kai ƙanshin ran wannan bawan Allah ya ce sai su hau da shi sama babu wani sama da za su wuce da shi face mala'ikun sun ce kai wannan wani irin wannan wani bawan Allah ne haka wani ustazi ne na wani mutumin kirki ne amma su za su kira shi da sunan shi wato wani dan wani ko wani dan wani nasiru bunu na na bin turoba na haka za su kira sunan sunan mutum da sunan wato mahaifi baka ce Allah ta ba yawa za su kira mutum da mafi kyawun sunansa wanda ake kiran shi da shi a duniya har su kai sama ta sanin duniya sai a buɗe musu a buɗe musu da haka sai mutanen mala'iku manyan mala'iku da suke kowace sama in ya zo sai su masa rakiya yadda ka san ana jin gwamnatin duniya haka ake ta da karen har su kai har su wuce saman da suke har su kai sama ta bakwai shi yasa mutuwa ma akwai abubuwa za ka bone za a yi abubuwa da kai yanzu in ka cika da imani ana taya ni nan kasa kai ka tafi can ana ta harkoki da su eh sai dai ba ba imani abin ba kyau Allah ya da haka ana taraka mutum ana taraka mutum har sama ta bakwai sai an kai shi sama ta bakwai sai Allah ya ce ku rubuta shi a cikin littafin ilmiyi wato ɗan aljanna shine wanda Allah madaukakin sarki ke wa ma'adara ka ko ma'iliyun me ya sanar da kuma littafi ne littafin iliyi Allah madaukakin sarki shi kitabun masu littafi ne rubutacce wanda yake ya sadukul muqarrabu mala'iku makusanta su ne suke kusa da shi su suke kallon shi suke duba da aka littafi ne na yan aljanna Allah sa a samu sunan masu da aka sai a rubuta sunansa a ciki sai kuma a ce to za a ce to kuma da shi kasa ba wai zai zauna a sama ba ne saboda ni Allah na yi musu alkawari cewa a ƙasa da ƙasa na halitte su a ƙasa za su rayu sannan daga ƙasa zan fitar da su za ka amai da shi ƙasa da haka sai a dawo da ran shi da haka sai ka ga ran shi ya dawo da shi shi yasa ran shi sai ya dawo da shi ai akwai waɗanda rayukansu suke dawowa zuciya wani sai an ɗauke shi a makara wani sai za a tafi da shi daman za a ma sallah tab za a dawo da rabba ba shi ne wanda in Allah ya ba mutum dama ya magana ba sai ka ga taro ya rubuce na an ma mutum wanka an ma mutum abin nan akwai ba Allah cikin sahaba annabi da ya buɗe likafa da ya ce mutane gidan ku dina kuka don Allah wallahi su don Allah ku daina kuka ya wannan harka mai kyau kyakkyawa wannan harka za ku yi ta kuka na kaga wanda aka wa wannan ai sai ga kamar bakin ciki ma ake ba ya dawo ya yi a duniya ko na wanda aka kai zai samu mata ta bakwai na an da da shi karba kuka wai ya zai yi ne ya zo na Abuja a wadada kaga abin wani iri salamu billah
akwai masu raka gawa a nan malam suna wasanni da ita to malam ko suna kuka irin waɗancan ne saboda aiko da shi a wannan wallahi ne ban sani ba ko sun sani ne sai a bakwai wani ayin kasan da ka gani kawai rashin kan gadon kafirai ne masu wasa da gawa ba kudi ake ne in ka zo ai ba a wasa da gawa sai yana da kudi ko da ganin gawa ta kana wasa da ita a sabbaya ne na ai babu to dukkan da yanzu ne za su ɗauka su yi wasa da ita ai biye su ake da ka ita da kai mutu ba a wasa da gawa na shi kawai tun lafi ake a ranar in ka ana wasa da shi a yi anko a yi kwalliya a fito kaya ai akwai naira
to mana ita azaban kabari tana da alaƙa da misali gidan wuta ko kuma abu ne daban-daban misali wani Allah kiyaye zai samu azabar kabari kuma ya je samu rahama wato ta mutane na ceto da Na gane. na gari tana da alaƙa da aljanna tana da alaƙa da aljanna wanda duk zai shiga aljanna Allah zai tsare shi daga azabar sabar duk alamar ai lahira wato tun daga mutuwa ma tana da alaƙa har abada duk da cewa aka samu gaggaro sa na a samu gyara na nan kamar in har kaga mutum zai ji aljanna ai da wuya a faɗa azaba a kawai daga yanzu wannan da aka gane yake ga za a mana azaba kawai ina nan ai ka ga ne na matsayi ba magana azaba kawai alaikum salam wani ya riga ka salama ko wani san waye na'am نعم ya kamata a yi ne na ciyarwa sai a ciyar masa mawanta sai a ciyar littafin ɗin ciyarwa rashin lafiya da tsufa ai daman magani shi ciyarwa shi daman kiliya tsufa ai ba dawa yawan azumin da ta sha sai a ce kowanne muskini guda ɗaya za a iya yin shi rana guda za a yi shi ɗaiɗaiku za a iya ba mutum ɗaya a yi ta ba shi abinci yau gobe jibi za a iya rarrabawa na
wani malami akwai irin yaran nan masu wasan kwaikwayo a bushoku na sai ya rasu amma duk lokacin da shi zai yi wasan kwaikwayo na shi ko ya yi irin namu ko ya yi irin masu kayan da na sai shi malamin sai ya shi zai kashi da zai na addu'a ba sai shi da zai na talaba da abubuwan nan da yake shi kan shi na ce ba shi ya dace da shi tun da shi ya rasu shi mutum ne shi ne shi da zai tambayar yaran da zai yi wasan ya ce ba zai mara addu'a ba kwaikwayo.
To, wani yaro ne dan dan dirama dan dirama ne amma duk lokacin da zai dirama ko ya fito a shedan ko ya fito a wani jiri wani mummunan abu yake fitowa to shine da ke rasu shine liman ya ce shi ba zai mara addu'a shine ya ce to yaya me yiwa wata kila ma yana da wani abin da ba ku sani ba me yiwa don haka diramar nan akwai musiba ce akwai shidanci akwai har tsafe-tsafe a kayaci eh to amma dai ka'ida kawai ya haƙuri ya mara addu'a amma ba ka ba wani ba roji eh yawa in dai musulmi ne ya mutu ko me yake na laifi ba a cin masa addu'a eh sai a roƙi Allah ya yafe masa in Allah ya so ya yafe masa in bai so ba ya yafe masa in dai musulmi ne eh shi ne ce sharaɗi ce salamun salam ah ba ku kun kun faɗe da ku ci Allah ya tsare mu yawa na'am ƙwarai da gaske sai ya yi ƙoƙari ya sani kuma ya ringa yin tadabburi ai shi ƙur'ani duka ana son tadabburi a kan shi gaba ɗaya umarnin Allah ne aka la ya tadabbaru nan ƙur'an da haka sai mutum ya yi ƙoƙari ya gyara shi qur'ani ko yaya ka karanta shi ba a sha ba zai ma amfani ba da wanda ka san fasara da wanda baka san fasara ba da wanda kai ta dabburin da wanda baka kai ta dabburin ba wanda ya ta dabburin shi ne ya samu nasara ya samu complete abin da ake nema ne amma karatun qur'ani ko yaya mutum ne sai ya amfani shi wani dattijo na jin ko indonesia ne ko malaysia yana karatun qur'ani shi kaka ne a wajen wani yaro yaron kuma ya dan je an yi karatu irin a iya fasara din shi kuma yana irin karatu kawai shi ne sai yake ce masa to yanzu kai kana ta karatu baka san fasara ba me zai ma ina nan sai ya kyale shi wata rana shi ne sai ya ce zo da zai mun ko ce sai ba shi kwando sai ce ga ruwa can a cikin rafi zai ɗebo mata kwando ya je ya sa kwando ya ɗebo kamun ya san gaba ma ya zube ya ce ya ya zube ya ce je ka sake ɗebowa sai dai sake ya so uku da ya dawo sai ke tambayarsa yanzu da kwandon nan yadda na baka shi ga shi ruwa bai zo ba amma da yadda na baka shi da yanzu ya yake yace ya jike ya yi laushi ya ce wato haka ƙur'ani yake duk lokacin da aka karanta shi ko ya sai ya yi amfani kamar yadda ruwan nan duka ko ga shi dai ba a ɗebo shi ba na amma ya duka kwallo ya mai da abin jikakke na da ya daidai da ya can bushashe ba to haka yake Allah ya zo musu ya fi da malam a'a ai bige-bige da ihu ba shi ne yake nuna mutum bai kyakkyawa cikawa ba ko kaɗan kamar da cikawa la misalin alim ba ba shi yake nuna mutum ya yi kyakkyawar cika ba ai an gane akwai wanda amma yana bacci sai a zara rai shi da nan suka ce ya kyakkyawar cikawa har nan nawa suka mutu suna bacci misali da haka duk ba na suke ba akwai wanda Allah yake jarabar su wani zafin ciwo ne wani abin nan ne to wannan ba shi yake cewa cewa mutum ya yi mummuwar mutum yana iya shan wahala ya yi bije-bijen kuma ya zama ya yi kyakkyawar cikawa saboda saboda an yi masa haka ne don a kankare masa ba ragowar zunubansa da haka ba shi ne ma'auni ba amma dai mafi yawa mafi yawa za ka tarar da masu bijabijin nan abin ba kyau don wasu za ka zaga la'ila lallahu ma ba sa iya faɗa ko wanda ake ban labari gadon asibiti aka ɗaure shi amma sai da ya sha gadon asibiti wallahi daki guda aka bar yana tashi ya fiti bango nan ya ga ya fiti nan ka kaga wannan ai akwai matsala Allah ya kiyaye. Alaikum assalam. Na'am. Zai iya idan yana da lokaci, wannan shi ne mafi ingancin magana. Zai iya idan akwai lokaci. Ya zo musu. Ya je maka. shi ba jefa shi shi ma ce ɗan ne ke lalle ya taɓa ban labari wani yaro ya ce a shi ba zai jiki oga ba kaga shi wannan ma bai dace je makan ba ai inda har ya da shi ɗan ogai shi ne akwai wasa da addini ka san ita maka akwai masu zuwa wani abu daban akwai masu zuwa sata fa maka musamman musamman suka je sata yankan aljihu mutum yana da wafi sai a yi ke masa kuɗi ba zan faɗi garin ba akwai garin da sun shahara a nan najeriya har har su kwansarin mutane ake dan yankan aljihu a biya masa kuɗin maka yaje mutane na da wafi yana yanke mutane ana yi a gabana na ga wanda aka yi kuma ba nan najeriya ba kudin su aka yi allah ya sa ma ba akwai kan da aka yi wani mutum ba ranar da gaske wajen wajen yanke kudin ne aka yanke masa kudi ya tsaga ya haka ya tsaya a cikin ana yawa yana inna lillahi wa inna ilaihi su jama'ar mun sata yana da yana fara larabci yake shi ga shi don an sace mun kuɗi ana gani bayan Allah kawai sai suka ringa ba shi sadaka mai riyal ɗari biyar ne a sai da yake shi ma ban Allah ne lissafi yake wallahi da ya tara duk kuɗin da aka tura sai ya ture shi haisa haisa kuɗin shi da aka sace kaga inda ne ne kan ko kai rigila ya zama da ya rigila sai ka da karawa da yawa wajen nan ka ga hanyar da za a yi yana ta faɗa bai ɗauko mu bai shi kuɗin shi ke nan ya da lissafi wanda aka sace eh da haka bai buƙatar na yawa wallahi yana ta faɗa in za a ba shi a'a shi kuɗin shi ke nan wanda aka sace Sallahi na makabartar nan ba. Wani mai babban riga ko? Wani da ya ce wai gashi nan kamar liman na ce wai aka ce kamar alhaji ba, an shiga alhaji ya yi ba kamar liman ba shi kan liman ya yi ba wannan. Yawwa bai so bai kawo liman a cikin wannan shiga na. Mutum ya sa babbar riga ta ma cika ce gaban neman suna ai ya fi ya fi kama da alhaji wannan na eh Allah ya tsare سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين